الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau 20 ga watan shawwal hijira tana da 1442 wanda ya dace da ga watan shida miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin izziya fasulun fi zakacin na'ami wannan fasali za mu karanta zakkan dabbobi wahiya anna'am idan aka ce anna'am su ne al'ibil walbakar walganam su ne kadai anna'am wanda ake zakka a cikinsu raƙuma da shanu da awaki da tumakin an ce ganam ya ɗauki awaki da tumaki gaba ɗaya amma idan aka ce abba'an su ne tumaki kaɗai in aka ce alma'az su ne awaki kaɗai amma in an ce ganam ya haɗa su gaba ɗaya saboda duk jinsi ɗaya ne kawai nau'i ne yake sabawa ma'alufatan aw sa'imatan haka ne ma'alufatun aw sa'imatun wanda ake wa ingirici ma'ana wanda aka ɗaure ake bashi abinci ana masa zakka ausa imatun ko bakosana wanda take zuwa ainihin kiwo duk kowanne ana musu zakka amilatun mai aiki wanda ake ɗaurawa kaman garma ko darkuwa ya tafi yayi aiki a samu kuɗi shi ma ana masa zakka au muhmalatun ko kuma a bar sakewa wanda ba ta aikin komai sai dai ta ci ta sha ta kwanta duk ana musu zakka ma'ana ba bambanci tsakanin ɗaurarre da mai yawo ba bambanci tsakanin mai aiki da mara aiki kawai in dai ɗaya daga cikin waɗannan dabbobin ne mutum ya mallaka ya kai nisabi ya shekara zai zakka wala ta jibu fi gairi ha zakka ba ta waje ba cikin wani wannan banda wa'annan ibil da bakar da ganam ba a zakka cikin wani dabba gaba daya min alkhayli sune kaman dawaki wal bigali da alfadarai wal hamiri da jakuna wal raqiqi da bayi wa'annan duk ba a musu zakka ga su su ma dabbobi ne kuma su ma ainihin wani ma kuɗinsa sai ya fi na wayancan dabbobin to amma su ainihin su ba a zakka yanzu misali mutum yana da dawaki ɗari kowane doki zai kai miliyan miliyan ba zakka akan dawakin sai dai in ya siyar ya yi zakka ko kuma shi ɗan kasuwan dawakin ne za mu ce duk shekara za a kima ya yi zakka amma ba ainihin dawakin ba wala fil mutawalladi min az-ziba'i wal ganami hakanan babu zakka cikin almutawalladi abin haifarwa min ziba'i daga bareyi wal ganami da awaki yanzu misali barbaren yanyawa da ake cewa barewa ya barbari ainihin akuya ko bunsuru ya barbari barewa ta mace suka haifi 'ya'ya to irin wayannan 'ya'yan babu zakka a kansu ko guda nawa mutum yake da shi wa shuruɗu wujubiha sharadai na wajabcin zakka kaga wannan ba wai sai bareyi da awaki ba fa ko ainihin bangaren raƙuma ɗin ne raƙumin jeji da raƙumin gida ko bangaren ainihin yawa kamar ɓauna da saniya duk irin wa'annan babu zakka in an haɗa wani wanda ba zakka da wanda ake zakka suka barbari juna aka samu ƴaƴa to ne ƴaƴan ba zakka wa shuruɗu wujubiha sharɗai na wajabcin zakka dai na farko an takuna nisaban kamilan dukiyar mutum ɗin kafin ya yi zakka sai ya kasance nisabi cikakke duk dukiyar da bai kai nisabi ba babu zakka milkan kamilan kuma mallakan mutum cikakke sai idan nashi ne naƙisin milki baya ainihin baya wajabta zakka misali kun haɗa ne naka da wani ya cika ainihin nisabi babu zakka sai idan tsantsan mallakan shi wanda ya mallaka din ne mallaka cikakke kaga shi yasa ma babu zakka a dukiyar bawa saboda ba shi da cikakken mallaka haulan kamilan sai kuma idan ya cika shekara cikakke idan irin dukiyar da yake da ainihin sharaɗin shekara ne don dukiya akwai mai sharaɗin shekara akwai wanda bai da sharaɗin shekara wanda yake da sharaɗin shekara shine kaman ainihin farin kuɗi da ake juyawa ko dabbobi amma amfanin gona shi bai da sharaɗin shekara kawai ranar girbi ranar zakka kuma shi an yi zakka ɗaya ko shekara nawa zai zauna a hannunka babu wani zakka kuma a kanka sai kuma baramu irin amfanin ƙasa da ake taunuwa na gol ko azurfa shi ma wannan ba sharaɗin shekara ran da ka samu a ranar za ka yi zakka ma'amaji isa'i in kana tare da zuwan sa'i idan sa'in ya kasance in akwai sa'i a eriyan wanda gwamnati ta nada shi zai rika zuwa karban zakka to in bai zo ba babu zakka a kanka har sai lokacin da ya zo amma wannan a zakkan amfani a zakkan ainihin dabbobi muke magana kana da dabbobi wanda duk shekara an san adadin dabbobin ku za zuwa ɗauki list ɗin bana wane yana da dabbobi kaza zai ba da zakkan kaza bayan an gaba ɗauka sannan mai karba kuma zai biyo ya zo ya karkarba to in akwai wannan tsarin ko lokacin zakan yayi in sa'i bai zo ba zakka bai waje ba kanka ba kaddara da a ce ga dukiyan dabbobin sun shekara lokacin zakka yayi kuma dabbobin sun kai nisabi naka ne sai kuma kana jiran kan sa'i ya zo sai wani matsala ya faru to ba zakka a kanka yawwa ba zakka a kanka saboda har yanzu zakka bai waje ba dan sa'i bai zo ba tunda yanzu kaddar da zaka ci ato tunda lokaci ya bai zo ba bari mu cire mu bayar ko ka cire ka bayar in ya zo ba ruwan shi dole sai ya kama saboda hukunci ne na hukuma kamar yanzu ne misali ba ana rabano ba an zo an ɗauki shagunan ku an ce bana hausari kowa dubu uku uku zai biya an zo an ɗauki list ɗin shagunan ku an yi komai an sa sunan ku an yi komai kafin masu karban su zo ka jira ka jira an karbi na mako ne an karbi na kaza wajen wata biyu ba su zo ba sai ka ce dama ai kudin an karba ma ba masla ake ana nan sharan kwalta ana me ka kira mata ka ba su ka share kwalta da kudin kawai shikenan sai aka zo karba ce wallahi ba ku zo bane muka bada kudin aka aiki za a yarda kaga ba za a yarda ba saboda haka in gwamnati ta tsara to dole ka bi wannan tsarin saboda ma wannan tilasta ka na bin tsarin ko lokacin yayi in sa'in bai zo ba zakka bai waje ba akan ka ba in wani abu ya samu kuɗin ka ba za a kwata ba ba za a karba ba amma wannan akaram kalla gudun dan wai zaka iya tattara ka bi sa'in ko da yana nesa ka kai amma dai ai ya zo din kenan ai tunda ai dama saduwan ku da sa'in ake bukata yanzu ma masu rabon ya ko wanda suke zuwa can su biya akwai wanda za ka hada ka je can ka biya ba ka rasit in suka zo ga rasit dina na biya an ba yadda ba ja bincika shi kenan amma kai kai aikin yawwa to ga sai ka biya kwarai da gaske wanda ka zauna ya zo din ya fi gani yawwa ammal ibulu amma raƙuma fa fi kulli kamsin shatun jaza'atu a duk raƙumi biyar raƙuma daga biyar zakka yake waje ba idan raƙuma suka kai biyar mutum zai ba da shatun akuya ko rago da an ce shat ko ganar yana iya amsa suna abban ko ma'as za ka ba da shatun rago ko akuya jaza'atun kiba-kiba in aka ce jaza'a a bangaren ba'an wanda ya cika shekara guda a bangaren ma'az kuma aka ce jaza'a ana nufin wanda ya cika shekara ɗaya ya shiga na biyu to irin wannan shine zakkan raƙuma in sun kai biyar shine yace wahiya ma aufar sanatun ita ce wanda ta cika sanatan shekara ɗaya wadda kalar fisaniya ta shiga cikin shekara na biyu min adda'ani daga cikin tumaki in kana fil baladi adda'an wal ma'azu sawa idan a garin ya zamo awakin da tumakin yawan su daya to yanzu idan ka zo zakkan ainihin raƙuman da suka kai biyar za ka bayar a tumaki ne za ka ba da rago in ka ba da akuya ba za a karba ba saboda rago ya fi akuya daraja awi banu aglab ko kuma ma tumakin sun fi awaki yawa kamar yanzu wani gari in ka tura ga tumaki sun fi awaki yawa wani gari kuma awaki sun fi tumaki yawa wani gari kuma duk yawan su daya to in yawan su ɗaya ko tumaki sun fi yawa a tumaki za ka bayar amma in kana ma'azu aglab amma idan awakin sun fi yawa fashatu za ka ba da ainihin akuya guda minhu daga cikin awakin wannan ila tisin har raƙuman su kai tara fa iza balagat ashran in sun kai goma fa fiya shata ne zaka bada awaki biyu ila arba'a ashara har su kai goma sha hudu fa iza balagat khamsa asharata in sun kai goma sha biyar fa fiya salasu shiyahin zai bada awaki guda uku ila tis'a asharata har su kai goma sha tara fa iza balagat ishirina idan sun kai ishirin fa fiha arba'u shayin zai bada awaki hudu ila arba'in wa ishirina har su kai ishirin da biyar kaga duk biyar zaka kara abin da yake tsakanin biyar ya zama wakasi duk hudu wakasi yana cika biyar kaga sai ka kara guda daya da haka har za a kai ishirin da hudu fai za balagar kamsan wa ishirina idan awakin mutu a raƙuman mutum suka kai ishirin da biyar ila hamsin wa salasina daga nan har su kai talatin da biyar kaga wakasi zai koma goma goma kenan har su kai talatin da biyar fafiya bintu makadin zai ba da yar mai naƙuda wahiya ita ce allati dakalar fi sanati saniya wanda ta shiga shekara na biyu dan raƙuma suna haihuwa ne a shekara shekara in aka ce bintu makadin yar mai naƙuda wanda uwarta ta ɗauki cikin ƙanwarta ana nufin yar shekara ɗaya da ta shiga na biyu ba wai dole sai uwar tana naƙuda ba mai yiwa ma uwar ta an riga an yanka ta fa in lam takun lahu idan shi mai raƙuma a cikin raƙuman shi 25 dinnan babu yar mai naƙuda fa bunu da bunin sai ba da dan mabada gora ma'ana dan mai shayarwa wanda ake shayar da ainihin ƙaninsa kaga ɗan shekara biyu kenan da ya shiga na uku shine wa huwa ma da kalafi sanati salisa wanda ya cika shekara biyu shiga na uku kaga an haifi kaninsa ana shayar da shi dan maba da gora gora din shine wannan goran nona wanda ake ba shi goran ma'ana dan wanda take ba wa kanin shi nono shine dan maba da gora yawwa aha fa iza balagat sittan wa arba'ina idan faiza balaga sittan wa salasina idan raƙuman mutum suka kai sittan wa salasina talatin da shida ehe ila kamsin wa arba'ina ni karamin ne ila kamsin wa arba'ina har su kai arba'in da biyar aha To sai a ba da ‘yar maba da gora ɗin ta mace, kasan kullum raƙuma mace ta fi namiji daraja. Kaga a can da aka rasa ɗan mai ‘yar mai naƙuda mace sai aka ce a ba da ɗan maba da gora. An rasa ‘yar shekara ɗaya sai aka ce a ba da ɗan shekara biyu. A nan kuma da yawan yauce na ‘yar shekara ɗaya da guda goma sai aka ce a ba da ‘yar shekara biyu. Kaga bintu labunin ta fi ibnu labuni daraja kenan ibnu labuni shi yake daidai da daraja da bintu makhabi aha faida balaga 46 yawa idan suka kai 45 anan yayi karan wancan karatun faida balaga 46 idan suka kai 46 ila 60 daga nan kuma kaga wakasi zai koma 15 biyar kenan ila ila 60 har su kai 60 daga 46 har zuwa 60 fafiya hikkatun zai bada hikka ne hikka wahiya ita ce allati dakalat fi rabi'a raquma wanda ta cika shekara uku ta shiga ta hudu fa iza balagat ihda wa sittina to daga ainihin sittin din nan idan suka kai haka ne na'am
haka ne fa iza balagat ihda wa sittina idan suka kai 61 ka can mun ce zuwa 60 ko to daga ɗaya ya karu ya zama 61 ila 50 wa 70 tun daga na zuwa 75 duka fafiha jaza'atun zai bada kiba-kiba ne jaza'a wanda ya gama girman shi wanda ta gama girman ta a ainihin ta goyira kuma wahiya ita ce allati dakalat fil khamisa wanda ta ta shiga shekara na biyar raƙuma wanda ta cika shekara hudu ta shiga na biyar فإذا بلغ ستا وسبعين إذا شابير سكا قالوا سكا كي سكا كي سبعين دشدا إلى تسعين دقنا هر سكي قدا تسعين ففيها بنت لبون زي بعد بنت لبون قدا بيو mata wanda suka cika shekara biyu suka shiga na uku guda biyu in sun kai a har su kai tis'in haka nan zai bayar fa iza balagat ida wa tis'ina to daga sun kai tis'in da ɗaya ila ishirina wa mi'atin har su kai ɗari da ishirin fa fi ha hiƙata ne to anan kuma hiƙa biyu zai bayar daga ainihin tis'in abin da ya ƙasa zai bada bintulagunin guda biyu daga tis'in in ya ƙaru da ɗaya har ya kai ɗari da ishirin za a bada hiƙoƙi guda biyu ne hiƙa ko mun ce wanda ta cika shekara uku ta shiga na hudu fa in zadat ala zalika to daga nan in raƙuman mutum suka daɗu akan ɗari da ishirin to ta gayyarar wajibu a nan sai mu ce wajibi ya jirkita ma'ana babu zancen ya kai kaza a bada kaza kawai fa fi kulli arba'ina bintu labuni duk arba'in zai bada yar maba da gora wa fi kulli hamsina hikkatun a duk hamsin zai bada ainihin hikka wanda ta cancanci taku ta balaga wannan shine ka'ida kaga an sun kai 120 akwai 40 kaga zai bada bintu labunin guda uku idan goma ya karu ya zamo ɗari da talatin akwai hamsin ɗaya arba'in biyu kaga hikka ɗaya bintu lagunin biyu in goma ya karu ya zama ɗari da arba'in an samu hamsin biyu arba'in ɗaya to haka nan abin zai rika tafiya inda goma ya karu sai ya canza idan goma in abin da ya karu bai kai goma ba to wannan guda taran wakasi ne har sai ya kai ɗari biyu idan ya kai ɗari biyu sai mu ce a nan kuma za a ba wa sa'i zaɓi tun da ka lura ɗari biyu zai iya kasuwa biyar ka ce arba'in so biyar kaga binci da gunin guda biyar zai iya kasuwa hudu ka ce hamsin hudu sai ka ce hikka hudu yawwa wannan kuma sa'i shine yake da zaɓi sai dai kuma idan an samu nau'i ɗaya babu wannan ɗayan ba zai tallafa ma nemowa ba dole ya karɓa wannan shine ka'idan zakka na ainihin raƙuma aha ya ce me wa ammal bakar ko amma shanu fafi kulli salasina shanu duk talatin min ha daga cikin shanu tabi'un mutum zai ba da ɗan maraƙi mai bin uwa jaza'un kiba-kiba namiji au jaza'atun ko ta mace wa huwa shine ma aufa sanatai wanda ya cika shekara biyu idan mutum yana da raƙuma ko sun kai 29 babu zakka a kan shi sai sun kai 30 idan suka kai 30 din za a karbi ɗan maraƙi ne ɗan shekara biyu kaga kamar yanzu in ka lura sai ka ce ai babu ainihin zakkan da nisabin shi yake da tsada kamar shanu tun da yanzu a bana din na ko wanda yake mun shi ya ga san dubu ɗari takwas guda ɗaya guda ɗaya yace dubu ɗari takwas to kaji miliyan ma akwai to kana da eh guda ɗaya kana da shanun miliyan miliyan guda ishirin da tara ba zakka a kanka eh hanawa ka ji hakan ma hanawa aka yi wannan mai sai da nama cikin asibiti ne da yake kallon asibiti eh na ji wannan ne sai wannan wata saniya guda ɗaya dubu ɗari bakwai da hamsin to ka ji ko haka ne ni na ji ji da yawa akwai wani mai sai da dabbobi a nan makarantar yake muna hira da shi yace mun sun sai da rago ɗaya dubu ɗari biyu. rago ɗaya irin sudani ne ce dubu ɗari biyu suka siyar to mutum yana da shanu irin wannan guda ishirin da tara babu zakka a kan shi sai su principal ne za su sai sun kai talatin sai su principal ba eh ran da suka kai talatin ɗin kuma yanka ɗaya babu zakka ka gani yawwa sai dai nan gudun zakka yanka wannan kuma dole ne za a karba yawwa shine yace shanu sai sun kai talatin za a ba da ɗan maraƙi wa fi arba'ina idan suka kai arba'in ko musinnatun za a ba da musinna la to kazu illa unsa amma ita musinna ba a karba sai mace wa hiya mufiyatu salasa sinina ita ce wanda ta cika shekara uku ta shiga na hudu sun mafi sittina sannan daga arba'in ba za a kara akan musinna ba sai sun kai sittin idan suka kai sittin kaga talatin biyu ta biyu an yi sai a karbi yan marakai guda biyu sun mafi kulli salasina sannan daga nan guda sittin shi ma sai mu ce goma ya karu wajibi ya canza fi kulli salasina tabi'un duk talatin a karbi tabi'i mai bin uwa wa fi kulli arba'ina musinnatun duk arba'in a karbi musinna kagan sun kai saba'in talatin arba'in in sun kai tamanin arba'in biyu shi ma in sun kai casa'in tabi'i uku har sai sun kai ɗari da ashirin sannan za a ba wa sa'i zaɓi tun dan ka lura ɗari da ashirin akwai uku so hudu akwai hudu so uku in ma tabi'i hudu ko kuma abin nan ah, musinna guda uku wannan kuma an ba wa sa'i zaɓi na Aha. Wafi wayyar mufiyatu salasa sinina ko sun mafi sittina tabi'ani sun mafi kulli salasina tabi'un wa fi kulli arba'ina musinnatun da arba'in a bada musinna ila ishirin wa miyatin kaji sai sun kai ɗari da ishirin. Fa yukayyaru sa'in sun kai ɗari da ishirin sai a karɓa wa sa'i zaɓi fi akazi salasi musinnacin cikin ko ya karɓi musinna guda uku au arba'ati atibi'atin ko ya karɓi yan maraƙai guda huɗu. Wannan zakkan shanu kenan. wa ammal ganamu amma awaki da tumaki fa fi kulli arba'ina min hashatun duk arba'in mutum zai bada ainihin rago ko akuya guda ɗaya jaza'un au jaza'atun ko namiji kiba-kiba ko ta mace kiba-kiba shine wanda ya shiga shekara ya shiga na ya shiga shekara na biyu min adani aw ma'azi daga cikin tumakin ko awakin wa huwa ma aufa sanatan shine wanda ya cika shekara ɗaya cib ya shiga na biyu shine jaza to daga nan ba zai kara ba har sai sun kai ɗari da ishirin yana ba da ƙwaya ɗaya wa fi mi'atin wa ihda wa ishirina idan suka kai ɗari da ishirin da ɗaya to daga nan za a ƙara ya zama shatani awaki guda biyu ko tumaki guda biyu wa fi mi'ataini wa shatin to daga 121 har su kai 200 duk guda biyu zai bayar idan suka kai 201 salasu shiyahin zai bada awaki guda uku wa fi arba'i wa fi arba'i mi'atin arba'u shiyahin daga nan kuma sai sun kai 400 zai fara bada guda hudu sun sannan daga ɗari hudu babu ciwon ya kai kaza kawai fi kulli mi'atin shatu duk ɗari zai bada ainihin rago ko akuya guda ɗaya sannan kuma awaki da tumakin a haɗe suke za mu duba mu ga wanne ya fi yawa ta ɓangaren wanda ya fi yawa shi zai bayar in yawan su ɗaya sai mu ce guda nawa ne waje ba biyu ne waje ba za a kama a kowanne idan ko ba biyu bane uku ne waje ba za mu ce to an kama wannan da an kama wannan ɗaya sauran wanne ya fi yawa bangaren da ya fi yawa shi za a kama ina jin duk mun karanta a cikin akrabul masali tambihun faɗakarwa kenan idan aka zo kama zakka la to ka zo karayimul amwali ba a kama aini masu darajar dukiyar mutum kal akulati kamar bako sana irin wanda ainihin an ɗaure ta ita ce mai irin ci din nan gashi nan ba ana cewa kiwon dusa wanda mutum ya ware yana so ya siyar kamar alayya ya samu kuɗi to irin wannan sa'i ba zai ce su zai kama ba wal fali ko kuma karo irin wanda shi yake barbara irin ka je ka nemo iri wanda zai ma barbara ka samu ainihin iri mai kyau to irin wannan shi ma fahal din ba za a ce shi zai kama ba wazatin labani haka nan mai madara mai nono wanda mai yiwa ma madara ake tatsa a dan siya musu dusa yana zuwa ya wari irin wannan sai ka rike ka ce baka yadda ba sannan kai ma wala shiraruha ba za ka kama ashiraren dabbobi ka bayar wanda ga su nan sun kyafe ba su da amfani ba ka saklati kamar sakaliya irin wanda ta riga ta kyafe ta bushe ana cewa kogama din nan ba zai ka bayar ba wattaisi haka nan ba za ka bada bunsuru irin kyafafen bunsuru wanda bai zuwa ko ina kullun yana nan a yadda yake ba za ka bada shi ba wal ajuzi haka nan ba za ka bada tsohuwa ba ba za ka karba ba wal aura'i haka nan mai ido daya duk ba za ka karba ba ma'ana mai aibi ko ainihin wanda ya nakashe ko mara lafiya da sauran duk irin wannan dai ashirarai ba za ka karba ba Claro.